الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أموا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاهدا قوات الربيع الثاني وتنهدو وتنمسلنتي هزراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقمك ذوى مدينة na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya zo daidai da ashirin ga watan goma a Gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da hudu wannan shi ne ɗinmu na sittin da biyu daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin fannin ta'amuli bai na zaujai na fadilatu sheikh Muhammad Siddiqul Minshawi alaihi rahmatullahi almutatabi'a Mun kammala da babi da ke magana akan cewa karki yaɗa sirrin mijinki ki yi haƙuri da yanayin da kuke ciki da kuma ƙarancin godiya akan abubuwan da yake miki wanda muka kawo ƙisar annabi Ibrahim da ɗansa annabi Ismail da matar shi wanda yake nuna idan Allah ya jarrabe ka da mace marar tunani to duk inda ta zauna ba ta da aiki illa faɗin wahalhalu da matsaloli da fama da kuke yi haka duk wata ƙawa da ta zo mata ko wata ‘yar uwarta ko wata danginta ba ta da aiki sai faɗa musu cewa kuna cikin tashin hankali da masifa to ita kuma wannan rayuwa haƙuri shi ne maganin komai faɗawa ƙawarki ko faɗawa ‘yar uwarki ko danginki matsalar mijinki mafi yawanci bai cika kawo maslaha ba babu abin da za ta iya miki wani Allah da Allah kika kai wa kuka ma da ya fi miki alheri sama da ki faɗa mata idan kika yi rahin sa'a ta ziga ki ta ce wato kin zama baiwa kenan ki zo ki kashe kanki akan wani banza wai mijinki ne banza za ki halaka kanki a banza na rantse da Allah zaman aure ba zaman banza ba ne zaman aure zaman ibada ce kuma in mace ta mutu ta hanyar zaman aure ya zama aure ya zama ajalinta na rantse da Allah tana cikin mata bayan Allah a ranar tashin alkiyama to amma abinda wasu ku suka ɗauki aure shine a hole a more a ci daɗi a kunna talabijin a yi awa ashirin da hudu ana kallo a kwanta a yi bacci a girka abin da ake so a ci abin da ake so mafi yawancin ku abin da kuka ɗauki aure kenan shi yasa kuke shan wahala amma wacce ta ɗauki aure ibada to kwa duk ibada dama ba za ka yi ta cikin daɗin rai ba dole ne sai wasu abubuwa marasa daɗi suna bujiro maka to haka aure yake ibada ce don haka ba gurin holewa ba ne ba gurin baje a kere kika sa tarbiyyar yaya a gabanki wannan ya yi abu kimar tsawa wannan ya abu kimar nasiha wannan ya abu ki zaunar da shi wannan ba shine aikin so ba mimmiƙewa kika zo yi ba tunanin wawai kin zo gidan aure ki miƙe na rantse da Allah tunani ne na marasa hankali to mun yi bayani annabi ibrahim ya zo ya sallama a gidan ɗansa annabi isma'il matan shi ta fito ya tambaye ta ina mai gida ta ce wallahi baya nan ina ya tafi ya tafa nema ya kuke ciki ta ce masifa ya ce me ta ƙara cewa bala'i ta yi jawabi marar daɗi ya ce to ki ce wa mijinki in ya dawo wani dattijo mai kama kaza ya gaishe shi amma ya canza ƙofar gidan sannan tana rawa akwai matsala a ƙofar gidan nan mun dai karanta da ku dai kun ji yadda ta kare da ita wannan mata da ta tona asirin mijinta ta ki gode wa Allah da kuma waccan da ta gode wa Allah yadda ta samu karbuwa a gurin wato mahaifin mijinta to wannan shine babin da muka kammala za mu tashi babi na gaba to kafin mun shiga babi na gaba akwai wasu tambayoyi da kwamanda ya mika min tun satin da ya wuce ko in ce sati biyu da suka wuce jiya na bibiyi tambayoyin da daddare sai na ga suna da kyau gaskiya a ce mun amsa su duka domin tambayoyin duka muhimmai waɗanda ya kamata a ce mun amsa tambaya ta farko wannan take cewa malam assalamu alaikum malam tambaya ta akan ma'aurata mata mata da mijinta da yaransu da yaransu hudu ne ina jin take ni sai suka samu matsala sai ya ce mata mazinaciya yara biyu ba nashi ba ne ɗaya ne nashi malam ya matsayin auren ya matsayin aurensu yake wannan shine tambaya ta farko ma'aurata ne guda biyu suna zaune matsala ta same su suka yi fada a cikin maganganun sai mijin ya ce mata mazinaciya ai yaranmu ma guda uku biyu ba nawa ba ne ɗaya ne nawa ma'ana biyu ta samo su ne ta gaban fatiha ba shi ne ya mata cikinsu ba to wannan shi ake kira zargi da hausa idan mace tana zargin mijinta ko mijinta na zarginta to automatically malamai suka ce aure na iya mutuwa ma da wannan domin abin da zai warware wannan zargin shine abin da malaman fiqh suke cewa li'ani shine ya rantse da Allah cewa wannan abin da yake zarginta da hi gaskiya ne ita kuma ta rantse da Allah cewa abin da yake zarginta da hiƙarya ne to daga lokacin da wannan ta faru tsakaninsu ko a gaban malamai ko a gaban alƙali ko a gaban iyaye to automatically aure ya mutu ba maganan jeki na sake ki ko kaza a daga yin wannan aure ya mutu yasa zargi a cikin aure masifa ne amma wa ilaikumul bayanu fi suratul nur ga wasu ayoyi a cikin suratul nur da suka bayyana mana hukuncin waɗanda suke zargin junansu akan maganan aure tun daga aya ta shida Allah ya ce wallazina yarmuna azwajahu waɗanda suke jifan matansu da cewa mazinata ne walam yakul lahum shuhada kuma idan an citsiye su ba su da wasu shaidu da suka tabbatar da haka shi yasa kafin ka tabbatar da cewa matarka tana bin maza to ka kafa mata duk wani tarko in kana zarginta karka yadda ka faɗa wa kowa ita ma karka faɗa mata ka kafa mata duk wani tarko da zai tabbatar maka da cewa lallai tana bibiyar maza idan ka kafa tarko ka kama kana da shaidu to shine abin da Allah yake nufi ana kaga ka samu shaida shikenan magana ta kare walam yakul lahum shuhada Allah yace ba su da shaidu illa anfusahum sai dai su ne shaidun kansu to fa shahadatu ahadihim rantsuwar da ɗaya daga cikin su zai yi arba'u shahadatin billahi yace ya rantsi da Allah sau hudu innahu lamina sadiqina cewa abin da yake zargin matarsa da ni gaskiya ne yazo gaban alkali ko gaban iyayenta ko gaban waliyanta ya ce wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illa huwa matata mazinaciya ce yanzu kaga in ba shaida kake da ita mai karfi ba in ba karan hauka ne ya cije ka bai ba za ka zo kai wannan ba haka ne ko ba haka ba sai idan kana da tabbas Allah ya ce to kai wannan har sau hudu ka faɗa ka sake nanatawa ka sake nanatawa ka sake nanatawa wal khamisatu to ba a gama ba rantsuwa ta biyar da zai yi yace anna la'anatallahi alaihi Allah ya tsine masa albarka in kana minal kadhibina idan ƙarya yake mata in har abin da yake faɗa a kanta cewa mazinaciya ce ƙarya yake mata Allah ya tsine mishi albarka haka Allah ya faɗa a cikin suratun nuri aya ta bakwai wal khamisatu abu na biyar rantsuwa ta biyar bayan yayi guda hudu cewa ita mazinaciya ce to ta biyar ya ce anna la'anatallahi alaihi tsinuwar Allah ta tabbata akan shi in kana minal kadhibina idan yana cikin makaryata idan ƙarya yake mata akan wannan zargin ko wannan maganar to Allah ya tsine mishi sai Allah ya ce wa yadra'u an hal azaba za a tunkuɗe mata azaba ta cewa abin da ya faɗa ba gaskiya bane an tashhada ita ma ta rantse arba'a shahadatin billahi ta ce ta rantse da Allah sau hudu innahu laminal kadhibina abin da ya faɗa akan ta ƙarya yake ma'ana idan ya gama tasa rantsuwar guda hudu cewa mazinaciya ce yayin rantsuwa ta biyar cewa idan ƙarya yake mata Allah ya tsine mishi albarka to ita ma ta ce wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa ƙarya yake na fata an fahimci magana ita ma ta rantse har sau hudu wal khamisata Allah ya rantsuwa ta biyar da ita ma za ta yi bayan ta yi guda hudu cewa ƙarya yake mata anna ghadaballahi alaiha fushin Allah ya tabbata akanta da fushin Allah da tsinuwar Allah me bambancin su ba bambanci dukkan su masifa ne bala'i ne fushin Allah ya tabbata a kanta in kana mina sadiki na idan abin da ya faɗa a kanta gaskiya ne ta yi rantsuwa guda hudu sannan ta tsine wa kanta sau ɗaya biyar kenan don haka kowa zai yi rantsuwa guda hudu zai tsine wa kansa sau ɗaya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan fa akan magana abin da ya sa na ce ya kamata mu amsa wannan tambayar mu yi bayanin nan saboda wannan matsalar tana nan tana ci a cikin al'umma ma'aurata kamar wutar jeji haka ne ko ba haka ba dan motsin da ba motsi ba mutum kawai sai zargi matarsa da cewa tana zina ina kwanan nan an yi wannan kes din ko ka gani dan motsin da ba motsi ba mata ta zargi mijinta da cewa yana bin mata to wallahi ku sani wannan maganar fa ba karamar magana ba ce in kika kuskura kika faɗa haka akan mijinki to abinda ake so ki zo ki yi kenan cewa wallahi tallahi abinda na faɗa gaskiya ne sau hudu daga ƙarshe ki ce fushin Allah ya tabbata a kaina idan abinda na faɗa akan sa ƙarya ne to wannan shi ake kira li'ani a gurin malaman fiqh ma'ana kun yi tsinuwa wa kanku to daga lokacin da kuka yi wannan to shikenan shi ya yarda ke mazinaciya ce ke kin ƙaryata to meye maganin wannan sai Allah ya ce ke ki tafi gidanku kai kuma je ka nemi wata an gama aure ya baci shikenan ba magana je ki nasa ke ki kawai idda zaki je ki shikenan ki aure kin gama to wannan shine hatsarin zargi da yake faruwa tsakanin ma'aurata sannan bugu da ƙari in ji ‘yan ƙwallo waɗannan ‘ya'yan ya za a yi da su tunda shi ya yi ikirarin cewa ba nasa ba ne to hadisi da ya tabbata annabi ya ce alwaladu lil firash ɗa na kwanciya ne in dai aka kaga ɗa a gidanka to babu wani dalilin da zai sa ka ce ba naka ba ne ba sai abin da yanzu zamani ya zo da shi shi ne na gwaji da ake yi na dna ne ko meye ne a je a yi gwaji sai a gane wannan jinin ba jininka ba ne yo amma ai ita kwamfuta ba allah ba ce ita ba manzan allah ba ce ita ko ko ba haka ba ne za ta iya yin ƙarya ko ba za ta iya yi ba yo sau nawa ma ta yi ƙarya munafukar allah na fata mai ci magana yauwa sau nawa ma ta yi to shi yasa sai malamai suka ce duk a ajiyewa bature wannan ƙoƙari nasa na kawowa mafi yawanci takan faɗi gaskiya ɗin cewa lalle jinin ba da jininsa ba ne musamman idan akwai dalilai na shari'a a ƙasa da cewa lalle an tabbatar wannan mata tana bin maza an samu hujjoji masu ƙarfi da suka tabbatar da haka akan samu wannan amma ina faɗa muku ne ba lalle ba ne ya zama duk wani bincike da aka yi akan wannan ya zama gaskiya wannan shi ne so don haka zai dole sai a dawo abin da shari'a ta ce shine ka yarda kawai ka karɓi waɗannan 'ya'ya a matsayin 'ya'yanka ne to idan kuma ka yadda to shikenan wannan aiki na shari'a na cewa kun yi li'ani shikenan sai ku san yadda za ku yi da ayin ita ja za ta ja kayanta tunda dai ita ta tabbata daga cikin ta ya fito kaga dole ita kan nayi data ne kai ne wanda ba a da tabbacin maniyin ka ne ko ba naka bane na wani ne daban ko ba ko naka ne wallahu ta'ala a'lam dan haka dai zargi a musulunci abu ne mai hatsarin gaske mata da maza ku ji tsoron Allah ku kiyaye daga irin saurin zargin junanku akan cewa matanku mazinata ne ko mazaje matanku su dinga cewa ko mata ku dinga cewa mazajenku mazinata ne wannan maganar ba karamar magana ba ce Allah ya shiryar da mu sai tambaya ta gaba ta ce assalamu alaikum malam an tashi lafiya malam za ka iya yi wa mamaci tasbihi ko istighfari akan Allah ya kai masa? To, mun sha amsa tambayoyi irin wannan, cewa addu'o'i kala biyu ne, akwai addu'ar da kai tsaye idan ka yi ta tana tafiya ga mamaci, amma wannan irin mamaci. Akwai kuma garmagarin addu'a wanda ake yi wa sauran mamata. Malamai suka ce, duk wata ibada da za ka yi da nufin Allah ya kai ladan zuwa ga wani to wannan sai dai iyayenka da suka haife ka ko kuma ɗan da kai ka haifa wannan shine magana mafi inganci wannan maganar shekaru da yawa na yi ta wasu malamai a garin nan suka yi ta a kaina cewa ba haka magana take ba amma aka je ka karanta hirhin aqidatu tahawiyya na al-imam ibnu abil izz al-hanafi wannan maganar ya kawo ta kuma ya tabbatar da ita tare da hujjoji masu ƙarfi kwarai da gaske cewa na yi sadaka ko na yi kyauta ko na yi wani abu na ibada ko sallah ko azumi in ce Allah kaiwa wane to fa sai idan wanan uwata ce ko ubana ne ina fata an fahimci maganar amma gama garin addu'o'i Allah ka ji kan musulmi Allah ka gafarta musu Allah kaiwa wana rahama wannan kan nassoshin hadisai ma sun tabbatar da haka cewa ana yi wa to ga sallar gawa Allahumma gafir lahu warhamhu wa afihi wa afu anhu inda ba a karbar addu'a akan sauran musulmi za a ce kai wa gawa sallah ai duk gaba ɗaya addu'a ce gare shi ina fata an fahimta amma nau'in ibada na ka yi wani abu ka ce Allah kai ladan kabarin wani malamai sun tabbatar da cewa sai idan babanka ne shi amma karanta wancan littafi kar kai musu sannan sai ka zo sai ka tattauna ka ƙaryata ni ko ka ce abin da na faɗa ba haka bane ba wallahu ta'ala ala wala Allah ko ba za ku fahimci abin da yasa nake haka ba akwai manyan malamai na san suna kallon mu sannan akwai kuma ɗaliban ilimi irin mu suna kallo wasu suna da magana akan wannan magana cewa ba haka magana take ba amma ni har yanzu ina kanta gaskiya tunda har yanzu ni ba a zo min da wasu hujjoji da suka gamsar da ni cewa magana nan ba haka take ba har yanzu ko malami na ƙarhe da muka tattauna da shi da na kawo masa dalilai na da ya je ya duba ƙarhe dawowa ya buga mu ya ce wallahi malam na duba dalilan ka sun kuna wa ƙarhe an gane magana da kyau ko Allah ya shiryar da mu sai tambaya ta uku malam sai kuma tambaya ta biyu ni ce ba na iya azumi ina ciyarwa ina da ɗan da ba da ba ma tare da ubansa kiɗan sa aka mana ba ma tare da babansa ai ya ɗan fi aiki ko ba haka ba ba ya samun abin da zai ɗau azumi ma'ana abin da zai yi suhur kenan an gane magana da kyau ko sai in bashi a madadin ciyarwa zan iya bashi a madadin ciyarwar ma'ana tana tare da ɗa amma babansa ba sa tare ya kai yi azumi ita kuma ba ta iya azumi sai dai menene ciyarwa kin ya halatta ta ɗauki wannan abin ta ba wa ɗan a matsayin taciyar? Kun gane tambayar nata? Eh, ba ya samun abin da zai ci. Ɗan yana gurin ubansa bai samun abin da zai ci. So yana cikin bukata. Ko? So tana so ta dinga ɗaukar abin da za ta ciyar ta ba wa ɗan saboda ta fahimci shi ɗin shi ma bai da ƙarfin da zai iya ciyar da kansa ya yi suhur. Shin ya halatta? Ya halatta. ya halatta za ki iya ba shi dama babbar buƙatar shi ne a samu mai buƙatar wannan yanayi na cewa a ciyar da shi dama fa'idar ciyarwar kenan to sai kuma ga naki na kusa bai da abin da zai ci babu laifi da kin ba shi an gane to wannan kenan to sai tambaya ta gaba tambaya ta hudu kenan ina ga ina addu'a da fatan alkhairi zuwa ga malam da jama'a baki daya to muna godiya tambaya na shine mijina a baya duk abin da na nema yana mini daidai gwargwado amma yanzu hakan baya samuwa ni kuma na ga ba zan iya zama ba na dawo gida na ɓata shi a wajen ‘yan uwana da iyayena har ma haka yauwa hakan ya haifar da matsala masu girma masu girman gaske kuma muna da yara bakwai eh ku saurara ku ji ƙarshen magana kuma muna da yara bakwai yanzu kuma ina so na koma mahaifiyata ta ce idan na koma za ta tsine min ɗan uwana sun ce idan na koma gidansa za su rabu da ni na har abada shin malam zan bi umarninta ma'ana uwarta kenan ko kuwa na gode to a saurara to kun ji bayaninta ita da kanta ta shaida daga lokacin da suka aure da mijinta yana iyakacin kokari shi duk abin da ta nema daidai gwargwado yana yi mata to yanzu rayuwa ta yi tsauri kamar yadda dai kowa ya sani halin da ake ciki da yanayin da ake ciki wannan ta sa mijin bai iya yin abubuwan da da ya saba yi ita kuma sai ta ji ba za ta iya ba kamar yadda ta faɗa don haka sai ta koma gidansu ta nemi mijin ya sake ta ko kuma dai ta koma bai sake ta ba Allahu alam ta ce dai ta koma gidansu so kuma suna da 'ya'ya bakwai kuma da ta je kamar yadda na saba faɗa muku yanzu kin ga da kanta ta tabbatar da halinku shine ta je duk ta bi ta bata shi a gurin iyayenta da danginta na rantsi da Allah kuma ba ku bi na bashin wannan rantsuwar mafi yawancin ku idan kun je gidajen ku koda ana zaune lafiya ba faɗa ake da namiji ba wallahi tallahi idan kun je ba ku faɗin alkhairin mazajen ba ku faɗa wallahi koda ana zaune ba faɗa ake ba da mazajen ballantana a ce kun yi faɗa da mijin kin koma gida wallahi duk alherin mijin duk alherin mijin ba za ki faɗa wa iyayenki ba ko ana zaune lafiya kika je ziyara ko kika je zaman gida ko kika je kaza mafi yawancin ku ban ce duka ba wallahi in kun je ba kwa faɗin alkhairan mazajen ku wance ya rayuwa ta fito anan dai ana ta hakuri hakuri kuma to ya za a yi to tun daga nan kin san akwai magana in kika sake matsawa gaba to me ke faruwa kike dai wance ki bari kawai aure dai ba dan an ce ibada bane wai wai a hakan tana so ta daura magana da za ta yi da cewa hakuri take ibada ne aure dai ba dan an ce ibada bane me za ka yi da irin wannan rayuwa in aka ƙara gaba wajen tambayarta sai ta bazo jawabai ta ta bayani ta ta bayani kuma wallahi wata lokacin da mijin ya aure ta yadda kika san ramammiyar godiyar anguwarsu na rantse da Allah haka mijin ya auro ta shangyal shangyal kamo ɗai kamo ɗai a mammo kaɗe nan ya faɗa can ya ɓirma duk haka take mijin ya zo ya tattara ya mata rufin asiri ya kwasa ya gaba da ita a lokacin da ta zo take wannan complaint ɗin ɗakin mamata ba fanka zufa take haɗawa saboda tsabar ta ci maiko tana cewa tana cikin kunci amma tana cewa a miƙo min mafici ɗakin da zafi da Allah ba sai ka ci maiko kake zufa ba wanda ya ci ku da ku da kuli kuli ina shi ina zufa jama'a to amma ita da ke maiko ta ci malam tana ta haka gidan nan ba abinci wahalhalu sun yi yawa tana ta fifita to inda ni ne ubangiji don ubanki yadda mai yadda wannan mafucin wallahi ki bayanin da gaske in tabbatar cewa kina cikin wahala ya kina hada zuba kina sharɗewa kina ce min kina cikin bala'i Allah malam to wannan yana daga cikin matsalolin da suke faruwa sai ya zamto ba kwa faɗin alkhairan mazaja yanzu kun ji da kanta tana cewa ta je ta ɓata shi duk mutumin da ya ce ya ɓata ka ya tabbatar abin da ya faɗa a kanka ba gaskiya ba ne kenan ko ba haka ba ne don haka ta je ta ɓata shi to sai kuma ɓatawar ta gina tsana a zukatan iyayenta da ‘yan uwanta kuma dama abin da ke faruwa kenan idan kika je kika faɗi maganganu marasa daɗi a kan mijinki to daga ƙarshe babanki da mamarki da yayunki da ƙannanki da ‘yan uwanki tunda suna son ki har yanzu kina gidan mijin sosai su ji sun tsani wannan mijin naki ba sa ƙaunar shi saboda yana cutar musu da ƴar uwa alhalin ƙarya kika yi ma don Allah don annabi ki cikin ki ba kin cuci kanki kuma kin cuce shi to wannan tsanar he ta jawo yanzu ita ta san cewa ƙarya take yi kuma ta dawo gidan ta daku ta ji cewa ya kamata ta koma gidan mijin ta dawo za ta koma uwar kuma ta ce wallahi baki isa ba in kika koma sai na tsine miki albarka saboda ke kika zo kika ce mana mijin nan ba abin da yake miki in ƙara mai da ke ya hallaka min ke kenan domin ita uwarki za ta yi yaƙi ne don kare mutuncinki ita abin da take yi tana ganin daidai ne domin idan ta bar shi zai ƙara saki ke kika zo kika ce kina shan wahala da haka kokari take ta kwatar miki da yanci ba wai ba ta son ki zauna ke kika lalata abun in uwanki da duk ba sa so ki koma abinda suke kokari shine su kwata miki yanci tunda kin zo kin ci ina cutar da ke to don haka su ba sa so ki koma dan ya ci gaba da cutar da ke wannan kawai shine iya tunanin su su to don Allah ki kwatanta cewa da kika je alherin su ke faɗa ai ba za su bar ki ma ki zauna ba ce yanzu wanan da kika ce mana yana kaza yana kaza kuma shine yanzu ake gudo ki ce mana kaza to amma tunda kina so a baki gindin zama a gidan ba za ki faɗi alherin ba sai ki faɗi sharrori da zai sa a baki gurin zama sai kuma idan rayuwa ta yi nisa kika gane kin yi wa kanki illa sai kuma ki dawo kina kokarin komawa wannan abin fa ina gaya muku haka ta faru hatta da sahabbai kai ba sahabbai ba hatta da annabi irin wannan ta faru ba ina nufin irin wannan exactly ba manzon Allah ya taba kiran sayyidina Umar akan yazo ya musu nasiha da hida Hafsa in ban manta ba akan Hafsa ta yi wa manzon Allah wasu abubuwa me ya faru Umar da yazo tsabar yana kishin manzon Allah ya za a yi yarsa ta zo tana yin wasu abubuwan da annabi bai jin daɗi ana cikin tattaunawa kawai sai Umar ya kukan kura zai kaiwa Hafsa duka sai manzo Allah ya ce a'a dakata Umar shi ya kira ya musu nasiha yanzu ya yunkura zai dake ta hi kuma yake tsaye da shi to ina so ku gane ku iyaye musamman ku kar ku ga yar ku ta zo tana kuka wallahi ni ba zan kowa ba ƙarya take yi na rantsi da Allah ƙarya take kalmar ku na cewa wance sai haƙuri zaman gidan miji dole sai kin daure jin daɗi take yi a zuciyarta idan kuka ce to shikenan ina dai haka yake miki to ba za ki koma ba haushinki take ji na rantse da Allah ita ba wannan magana take bukata ba ki daure mata gindin ba za ta koma ba ba wannan ne ajandar ta ba kar ki yadda wai a matsayin ki na uwa bari ki nuna soyayya wa yarki wai a matsayin ka na uba bari ka nuna wa yarka soyayya wai ba za ki koma din ba wallahi haushin ka take ji malam akwai yarinyar da ta kai karan mijinta uban bai kira mijin ba uwar bata kira shi ba ƴan uwansa bata kira ba su san da sai sati biyu a ranar wahe garin na sati biyu sai ta ki ta je ta gaida uban wallahi sai ta ki zuwa uwar ma sai ta ki ta je ta gaishe ta ta tsume ta batare duk abin da za ta yi a gidan a tsume ran ta a ɓace to akwai wata kanwarta tana da matukan lura da ita sai ta gane akwai damuwa sai ta je ta same ta har ɗaki suka hau hira suna cikin hira ta kawo mata hirar mijin sai ta ga ta ɗan sake suna magana sai ta fahimci inda matsalar take sai ta ce ni kan wancan yakin je kin gaisa da baba kuwa ta zumbura baki ta kawo da kai ta yi kuka ne yau tsinu hakan ta ce a me ne kuma abin tsoka baba fa baki je kika gaishe shi ba ta ce ai tana sani ba ta je ba ta ce to mama ma na ga kaman baki shiga ba ta ce duk tana sani me ya faru me suka yi miki sai in kawo ƙara yau sati biyu ba za a nemo shi a yi masa nasiha in koma ba kawai sun zuba min ido na rantse ma da Allah kaga ashe haushin su take ji ke kina da kin ajiye ta a gidan kina mata gata na rantse da Allah gaba take da ke kai kana ga ka ajiye ta a gidan kana mata gata ai kana kaunarta ita ba wannan ce take so abinda take so mafi karanci shine a nemo mijin a zaunar da su ta faɗi matsalarta ta yi kuka ta sharɗe hawaye a cewa mijin to kai ka ji tsoron Allah ka daina wannan abin da kake ke kuma ki yi haƙuri ku tashi ku koma wannan take so ban gane ko kun gane ba tsakaninku da Allah haka kuke so ko ba haka kuke so ba ba za ku faɗa ba ha wani wata ce hede su neme ta tayi disafiya wallahi wata wata ce hede su neme ta tsakar gidan su rasa ina wance sai ta bugo waya ta ce a gaya wa baba na koma to wannan shine to amma ku iyaye da ke ba ku da tunani sai ku zaunar da ita ko kuna ganin wai an cutar da ita an zalunce ta an yi kaza dan haka ku waye kaza kaza kaza Allah Allahu akbar wallahi ba ku san ina ga rawan da garin yake ba Allah ya shirye da mu mun gama amsa tambayoyi mun yi jawabi to a karkashin wannan ni shawara da zan baki baiwar Allah yanzu dai ke kika yi wa kanki wannan kuma yanzu kina so ki koma iyayenki sun abin nan to hanya guda biyu kike da ita hanya na farko ki zaunar da mahaifiyarki ki rantse da Allah cewa duk abubuwan da kika faɗa akan mijinki wallahi kariya kike masa domin ita akan wannan ta gini yasa ta ce ba ki koma ba wanda kuma wannan nasa yana da wahala ke wacce ta daure za ta iya kin gama gina magana an yarda an zauna a kanta yanzu ki zo ki ce abin da kika faɗa ba haka bane wallahi sai mai cikakken imani da ƙarfin imani amma ina gaya miki in za ki bi wannan shawara tawa za ki rubuto takarda nan ki ce malam na bi shawarar ka kuma na samu nasara da izinin Allah da haka ki same ta mama eh ke masoyiya ta ce na sani ba na musu akan cewa ke kika haife ni kuma kina kaunata kuma na san abin da yasa kika ce ba zan koma ba in na koma zaki tsine min shine kina tsoron kan na je na ci gaba da shan wahalar da nazo na gaya miki ina sha a gidan mijina ce haka ne yan nan ce to gaskiyar magana ma ba ki yi hakuri lokacin da nazo nazo a fusace saboda ba na so a ce min na koma na yi karerai waɗanda suke ba gaskiya bane wallahi mijina mutumin kirki ne wallahi mijina yana iyakacin kokari ni abinda na fahimta shine kuncin rayuwar da aka shiga ne yasa yanzu ba ma samun abubuwa yadda muke bukata maimakon na mara adalci kuma da nazo sai na zuzzuga ki akai kika doro akai wannan ta sa yanzu kuma ina so ni in koma tunda ni na san abin da yake iya yi da abin da bai iya yi amma ke kuma yanzu kin ce ba zan koma ba har ma kina kalmar tsinuwa yasa naga tunda magana ta girma gara in zo in faɗa miki gaskiya shikenan don haka don Allah ki yi haƙuri mama ki daure ki bar ni don Allah in koma ki nace yau ki yi jawabi gobe ki yi da larabci gata ki yi da fullanci titta ki yi da hausa har sai ta dawo ta fahimce ki sannan ƴan uwanki yayo kawan Allah idan bai yafe miki ba Allah ba zai barki ba sannan shi ma ki sanar da shi cewa na ma karerai abin yana da wahala amma wallahi idan Allah ya taimake ki ga waɗannan shawarwarin guda hudu zuwa biyar in Allah ya yarda za ki koma kan ƴaƴanki insha Allah sannan kuma sai ki guji gaba saboda gaba ta hu baya yawa in za Hausawa haka ne sai ki guji gaba Allah ya shirye da mu kuma tsakanin da Allah saboda mu fara karatun nan kan lokaci ba mun fara kusan sha biyu abinan sha ɗaya yanzu sha biyu saura don haka za mu dakata a nan idan sati mai zuwa ya zo sai mu ɗora a kan ainihin wato sau abin nan babin da za mu tashi in Allah ya yarda abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda muka kuskure ko tuntuɓan harshe ko karancin ilimi da ni da ku Allah ya yafe mana akwai wani bawan Allah Alhaji Badamasi ya kawo gudunmawa gare ku amma kamar yadda muka faɗa ba za mu raba ba sai abin ya taru kun gane saboda haka idan abin ya karu insha Allah ta'ala za mu za mu raba muku amma a yanzu dai ya kawo wata gudunmawa kuma ba zan faɗi nawa bane sai idan abin ya karu duk ranar da za mu raba za mu faɗi kowa abin da ya baya ina fata an gane Allah ya shirye da mu Allah ya sa mu gama da duniya lafiya rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar muna da marar lafiya akwai malam aminu ladan koli gashi yana zaune matarsa ta haihu kuma wallahi jini ya balle mata kusan kwana biyu yau ana ta fama ban sani ba suna asibiti malam aminu ko sun dawo suna can har yanzu eh to Allah ya ba ta lafiya suna medical center suna ta fama muna addu'a subhanahu wata'ala ya ba ta lafiya Allah ya yaye mata wannan wannan jarabawa da ta same ta abinda ta haifa kuma Allah ya raya shi Allah ya ba su lafiya ga baki daya akwai limaminmu na kamsu salawat malam yusuf mamadiyu kwana kusan biyar da suka wuce ya je gaida mahaifiyarsa ya kafe mashin ɗinsa a kofar gida barayi suka ɗauke mashin ɗin so yana buƙatar yawa yana buƙatar a sasha addu'a allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato a mayar masa da gurbin mashin ɗinsa idan ko bata fita rabu ba muna addu'a subhanahu wata'ala ya dawo masa da ita malam ina bara addu'a mijina allah ya ya buɗa masa cikin harkokinsa da kuma kasuwancinsa haka ake bukata Allah buɗa mijinki har ma ya ƙaro miki abokiyar zama in alheri ne ba ba matsala aiko yawan za ta zama alheri ba matsala ko da yake ku kishiya a gurinku babu ta alheri wata aka ce mata eh wata aka ce mata Allah ya kawo miki kishiya wacce za ta zama alheri gare ta ce a'a malam ba wata kisha mai alheri ce ikon Allah eh yawa akwai mai alheri ko kaji ko to kin ji wata komanda yace akwai wata kishiya mai alheri da ba ta so a auro ta da aka auro ta da ke ita Allah ya sa ko mijin ne ya rasu tana da dan dukiya da ta zo ta canja wa matar da ta samu kayan ɗakin ta complete a akwai alheri Allah ya tallaye mutanen nan Allah ya haɗa da kuwa aljanna yawa so ta canja mata kayan ɗaki ta siya mata zundumemiyar mota a wannan kishiya ta zo da alheri ko ba ta zo da alheri ba aha yawa don haka ku dinga fatan alheri Allah ya kawo ta alheri Allah ya buɗa mijinki ni da ɗana kuma ba mu da lafiya mana a samu a cikin addu'a Allah ya ba mu lafiya tare da sauran ‘yan uwa amin to Allah ya ba mu lafiya ga baki ɗaya da mu masu lafiyar da kuma marasa lafiya assalamu alaikum wa rahmatullah da fatan alheri malam malam muna so a saka yaranmu ko a cikin addu'a sakamakon aiki suna neman aiki Allah ya ba su ko Allah ya ba su aiki mai albarka to ba damuwa muna addu'a Allah ya ba su aiki mai albarka duk wanda yake neman aiki ko jari ko wata matsayi muna addu'a Allah ya ba shi mai albarka Allah ya rufa mana asiri duniya da lahira mi salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله